والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الجمع والدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kaddari abin mu a wannan mai albarka domin saduwa ne alkhairi muna fatan Allah ya girma da ruwaya ya hada mu a gidan aljannan firdaus kamar da yawa suka sani sakamakon kawon aure da ɗaya daga cikin ladanan wannan masallaci ya samu malam bilal muhammad kabir da aka samu yin wannan sha'ani a ranar asabar na fatan allah ya kunya albarka ya bada zama lafiya na asabar wannan aka gayyaci ɗaya daga cikin mashahuran malamai a wannan gari kuma yardar allah allah madaukakin sarki ya ba shi ikon halartar wannan majalisi na mai albarka muna ma babban malami da shiyar muhammad bashir lawan barka da zuwa tare da fatan allah ya saka masa da alkhairi da ya sami dama halarta wannan wuri kuma insha Allah ta'ala za mu buƙaci dr jamil abdulkadir da ya zo wani da aka tanaza domin shi insha Allah hakanan kuma shugaban malamai na wannan yanki malam Wahab da yake shi ma na ne a masallacin Juma'a shi ma da ya dafa malam a inda aka tanza domin shi na fatan Allah ya saka kowa da alkhairi to insha Allah ba tare da ɗaukar lokaci ba saboda lokaci yayi yayi nisa za mu ba malam dama fara isar da sakon alkhairi da yake dauke da shi zuwa gare mu da fatan Allah ya maka sarki ya taimaki malam ya sanya shi a hanya madaidaiciya ya daidaita harin shar ya kuma nuna masa gaskiya ya bashi ikon tsayuwa a kai ya nuna masa kuri kuma ya bashi ikon musamman kawai kawai
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد أمنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته la kamu ashirin da biyar ga watan rajar hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da dari hudu da arba'in kuma yau daya ga watan hudu miladiya dubu biyu da goma sha tara a wannan masallaci da ake ce masa masallacin kudus a wannan unguwa mai albarka ta kaura a cikin garin birnin Zariya. kamar yadda mai gabatarwa Allah ya saka masa da alkhairi ya gabatar cewa abin da ya haɗa mu a wannan majalisi shine taya ɗaya daga cikin yan uwanmu munna aure da ya samu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya albarka a cikin wannan aure nasa Allah ya sanya alkhairi a ciki sannan kuma bayan haka dama na ga kamar majalisi ne da ake gabatar da darasi na malaminmu dr jamil allah ya saka masa da alkhairi sai ya zama kuma yana cikin waɗanda ga su za su zo su kayan mana da komada a inda muka samu damuwa allah ya saka da alkhairi lokaci ya tafi kamar yadda aka faɗi muna tahowa na ce to tun da dama ga shi lokaci ya kure sai mu ko sai mu gaisa da yan uwa dama ban taba zuwa nan ba wannan na ji daɗi sosai matuka da ganin waɗannan fuskoki masu albarka sau daga ina ganin ko da gaisawa da muka yi muka yi sallama muka tashi to da izinin Allah za mu samu lada amma dai duk da haka tunda an ce a faɗi wani abu za mu iyaka abin da za mu iya yi Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar mana da alkhairi abin da aka nemi cewa a yi magana a kansa shine ƙalubalen al'ummar musulmai wajen samar da ilimi mai amfani ƙalubalen al'ummar musulmai wajen samar da ilimi mai amfani idan bahaushe ya ce ƙalubale yana nufin wani abu da ake ce ma mutum ya yi ko a ce in ya isa ya yi ko kuma wani abu da ake nema wajibi ne mutum ya aikata shi dole ana amfani da wannan lafazi na ƙalubale saboda ka a takaice da izinin Allah na kasa abin da zan yi magana kansa gida hudu abu na farko ne ake ce mai ilimi mai amfani sannan waɗanda siffofi ne suke mai da shi ya zama ilimi mai amfani da wannan a matsayin gaba ta farko gaba ta biyu mahimmancin ilimi mai amfani sannan gaba ta uku asalin abin da aka ce a yi magana kansa ƙalubalen al'ummar musulmai wajen samar da ilimi mai amfani za mu kawo dalilai da suke tabbatar da wannan ƙalubale da ke gaban al'ummar musulmai cewa su samar da ilimi mai amfani sai gaba ta hudu ta ƙarshe insha Allah ta'ala wasu tarnaƙai ko da baibayai ko kuma wasu kadarkai da suke tsayawa a gaban al'umma wajen samar da wannan ilimi mai amfani da ake magana kansu Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci a takaice malaman mu sun tattauna akan me ake ce mai ilimi sannan kuma sai aka siffanta shi da mai amfani a larabci wato al-ilmun nafi'u ce wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah madaukakin sarki ya bashi shi da Allah ya umarce shi cewa wa qur rabbi zidni ilman ka ce ya Allah ka ƙara mini ilimi Allah maɗaukakin sarki ya ce wa qur rabbi zidni ilman sai aka ba ilimin ba tare da an siffanta shi ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin addu'o'insa sai ya zo sai ya nuna cewa wancan ilimin da aka ce ya roƙa Allah maɗaukakin sarki ya daɗa masa shi yana da sifa da ya tashi sai ya ce Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa a'udhu bika min ilmin la yanfa' ya Allah madaukakin sarki ina roƙonka ka bani ilimi mai amfani ka tsare ni daga ilimin da ya zama ba shi da amfani a addu'o'in annabi sama sun yawaita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan roƙi Allah cewa Allah ya tsare shi daga ilimin da bai da amfani Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa 'aynin la tadma wa du'a'in la yusma annabi sama yakan yawaita waɗannan addu'o'in kamar yadda suka tabbata a cikin as-sunan na malaman hadisi da kuma isnadai waɗanda suke ingantattu Allah ka tsare ni daga ilimin da ya kasance ba shi da amfani Allah ka tsare ni daga idon da baya zubar da hawaye Allah ka tsare ni daga zuciyar da ba ta raurawa ta kaskanta ga Allah Allah ina roƙon ka tsare ni daga addu'ar da in nayi ta ba za a amshe ta ba to a takaice wannan ilimin da yin shi ilimi mai amfanin nan ba tare da mun shagaltar da kanmu wajen faɗan me ake ce mai ilimi ba sai mu haɗa shi ɗin ne ilimi mai amfanin a takaice ilimi mai amfani shine duk abin da ya kasance ya sanar da kai abin da duniyar ka za ta inganta sannan kuma lahirar ka ta inganta shi na da ilmin nasa abin da ya sanar da kai ya nuna maka hanyar da za ka bi domin duniyar ka ta inganta ka yi rayuwa mai kyau wacce Allah ta'ala yake buƙatar musulmi ya irinta sannan kuma ka kuɓuta a lahira daga shiga wuta kuma ka shiga aljannar Allah subhanahu wa ta'ala a ranar gobe alkiyama wannan a taƙaice shi ne ake ce mishi ilimi mai amfani amma wannan ilimin mai amfani yana da siffofi da yawa siffarsa ta farko ita ce an mutlaba li wajhillah ilimi baya zama mai amfani sai an neme shi dan Allah a tashin farko ce tashin farko sai an neme shi don Allah idan aka nemi ilimi ba don Allah ba to ilimin nan ba zai zama mai amfani ba akwai hadisai da ayoyi da yawa da suka yi magana akan ikhlasi wato yin abu don Allah wanda ba sai mun shigalta da ambatan su ba suna da dimbin yawa sannan akwai maganganu na magabata na kwarai da yawa da suka yi magana akan ikhlasi al-imam ahmad bin hanbal rahmatullahi alaihi a cikin maganganunsa masu tsada yana cewa al-ilmu la ya'dilu shay'un idza sahhat niyyatu qila ya aba abdullah kayfa tasihhu niyyatu qala tanwi raf'a al-jahl 'an nafsika wa 'an sa'ir al-juhal ce ilimi babu abin da ya kai shi daraja amma idan niyyar da shi ta inganta aka ce ya kai baban abdullahi to yaya niyya za ta inganta sai ce lokacin da za ka nemi ilimin ka ji a ranka cewa kana fata ne ka kawo ma kanka jahilci sannan kuma ka kawo ma waɗanda su ma suke jahilai jahilci to daga niyya a bace mai girma a neman ilimi sifa ta biyu an yahdi ila sawa ya zama ilimin nan ya shiryatar zuwa ga daidai ya zama babu hawa a ciki kai ya zama an yi hadiya ila hawa ya zama ya yi shirin zuwa ga san zuciya ga ilimin Allah ya ba wasu ilimi واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون Allah ya ba shi ilimi amma sai ya sa ilimin a baya sai ya ce ilimin ya biyo shi bai sa iliminsa a gaba ba kullum shi ilimi ya bari an ya kuna ƙa'ida la an ya kuna sha'iƙa wa taja hakka ce ka sa ilimin ka zama kowa ka zai rika yi ta baya a'a ya zama maka mai jagora ta gaba inda ka ga ya nan za ka ya shiryatar da kai zuwa da abin da yake daidai ba son zuciya ba sifa ta ji kenan ta ilimi mai amfani sifa ta uku ta ilimi mai amfani al'amalu da shi aiki da shi ilimin da aka yi ba a yi aiki da shi ba ilimin bila amali shajarun bila tamari ilimin da duk aka yi shi ba a yi aiki da shi ba to ya zama kamar bishiya ce ga ta amma ba ta da 'ya'ya ba ta bishiyar mangoro ko bishiyar guava ko bishiyar lemu ga ta nan shekara da shekaru a tsaye amma kuma ba ta fitar da ɗa ba taɓa cin ɗanta ba to daga daga cikin sufofin ilimi mai amfani ya haifar da aiki ya haifar da aiki an neme shi don Allah sannan kuma ya aiki da shi Allah madaukakin sarki ya zargi waɗanda ba su aiki da iliminsu ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la taf'aluna kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun daga akwai tsoratarwa hadisai sahihai sun zo sun tsoratar game da mutumin da zai yi ilimi amma kuma baya aiki da ilimin nasa sifarsa ta hudu karahiyatu tazkiyatu wal madhi wat takabbur ala al khalq duk ilimi mai amfani zai zama ne shi zai zama baya son a tsarkake shi zai zama baya son yabo shi yasa magabatan mu zaka ga ba sa son yabo in aka yabe su tashin hankali yake zama musu har ya zama agwaito daga sayyidina abubakar radiyallahu anhu in aka yabe shi ce wata addu'a yace allahumma ja'alni khayran mimma yazunnuna waghfir li ma la ya'lamuna ce ya Allah madaukakin sarki ka gafarta ka sa ni abinda suka zace ni in fa haka sai Allah ka gafarta min abinda suka faɗi ba su da ilimi game da ni suka faɗa ya Allah ka gafarta min sannan kuma wala tu akhidni bima yaqulu ya Allah kada ka kama ni da abin da suka faɗi ba ni nace su faɗi ba ba sa san taskiya a tsarkake su ana nuna su ne su ne su ne ba sa san alƙa a ta faɗin musu laƙubba manya-manyan laƙubba ba sa su magabata sannan kuma ilimin ya zama bai haifar da girman kai daga cin alamomin ilimi mai amfani zai zama mutum baya girman kai da halittun Allah zai zama yana jin ƙasa-ƙasa yake shi duk lokacin da ya ƙara ilimi sai kuma ya ƙara tawazu yana ƙara ilimi kuma yana ƙara kankantar da kansa ga Allah da kuma bayan Allah so da ka ba zai hana duk iliminsa idan ya kuskure aka masa gyara ya karɓa ba ya faɗa abin da ba daidai ba aka gyara masa zai ansa alama ce ta ilimi mai amfani daga cikin alamomin ilimi mai amfani na shuhulil ghaib karantar da wani karantar da wani la tubayyinunnahu lin-nasi wa la taqtumunahu alqawlin da Allah ya dauka kenan da masu ilimi Allah ya dau alqawli tsakaninsa da waɗanda ya ba su ilimi la tubayyinunnahu lin-nasi wa la taqtumunahu tabbas suka rantse da Allah suka ce za mu bayyana wannan ilimin ba za mu koye ba shi yasa zaka ga maganganun magabata a game da haka irin su sayyidina Abu Hurairah radiyallahu anhu ina faɗi yana cewa ba da dan aya ta tsoratar da ni a cikin littafin Allah ba to da ban karantar da kuwa ko hadisi ba a ɗaya ba daga cikin alamomin ilimi mai amfani ihsanu zanni bin nas kyautata ma sauran mutane zato kai baka san a yabe ka amma kuma kana kyautata musu zato shi yasa idan wani abu ya zo daga gare su sai kai masa fassara mai kyau wane ne ya faɗi kaza ina jin kaza yake nufi ka ɗauki kalmar ta ka bashi fassara wacce take ta kusa mai kyau wanda za a iya ɗaukar ta ba in ne magana ba ka ce to ka tana hujjoji guda ɗari da tara za ka masa raddi kai masa kata kata ka zama mai kyautata ma mutane zato daga ciki akwai hajjul jami daga cikin ilimi mai amfani alamomin ilimi mai amfani da sukukunsa me shi yana gudun jayayya bai san jayayya ɗaya daga cikin magabata al'abidu zahid ma'arufin al-kirkhi yana faɗi a wata maganarsa mai tsada yana cewa za a rada Allah bi abdin khairan fataha lahu bab al-amali wa aghlaqa anhu bab al-jadal wa idza arada Allah bi abdin sharran fataha alayhi bab al-jadal wa aghlaqa anhu bab al-amal idan Allah na nufin bawansa da alkhairi sai ya bude masa kofar aiki ya kulle masa kofar jayayya ba zai zama mai jayayya idan ku Allah ta'ala ya nufin sharri ga wani bawansa ya lalace to sai Allah ya kulle masa kofar aiki sai ya bude masa kofar jayayya ma halaka qaumun ba'da hudan illa utul jadal mutane ba su taba halaka ba bayan da suna kan shari'a ba sai an jarrabe su da jayayya musu sau da ka ilimi mai amfani magabata ba su kasance suna jayayya ba sai idan ta zama dole kuma jayayyar da suke sukan yi ne akan gaskiya waɗannan wasu daga cikin sukofi ne sukofin ilimi mai amfanin da ake magana al'umma ta samar da shi menene mahimmancin ilimin nan mai amfani mahimmancinsa na da yawa a cikin al'umma daga ciki shi ne abinda Allah ta'ala ya aiko manzansa da shi musammasa Allah ya taso annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiko shi a matsayin ƙarshen manzanni domin ne domin ya zo ya yada wannan ilimin mai amfani al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim sun fitar da hadisi riwayar sayyiduna Abu Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari radiyallahu anhu النبي صلى الله عليه وسلم يتي مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم misalin abin da Allah ta'ala ya aiko ni da shi na ilimi da shari'a kamar salil ghaisil kathiri kamar misalin ruwan sama ne mai yawa lafazin alghait malamai suka ce ma na fa'a min almatar ruwa mai amfani shine ake ce masa alghait shi yasa addu'a babu inda ake cewa Allahumma amtir alaina in ka ji Allah ma amfi tsale na to kafirai suke wannan addu'a in kana hada huwa al-haqq min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama'i aw yatina bi azabin alim wa amtarna alaihim mataran fa sa'a matarul mundari amma addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma ajifna Allahumma ajifna Allahumma ajifna ghaitan hani'an mari'an mari'a haka manzo sune ki so da akwai bambanci tsakanin alghaisu da almafa shi yasa can Allah madaukakin sarki a cikin mafatibul ghaibil hamsa sai ce ne inna Allah indahu ilmus sa'ati sai ce wa yunazzilul ghaisa wa ya'lamu ma fil arham bai ce wa yunazzilul matar ba sai ce wa yunazzilul ghais domin la ya'lamu ahadan ahadun المطر الذي ينفع إلا الله ba wanda ya san wanda zai amfani sai Allah ana iya cewa masu weather forecast za su ce suna tsammanin za a yi ruwa kaza masu hankalin suna cewa suna tsammani in kuma suka gama bayanin sun a talabijin ne sun ce to wannan dai hasashe ne amma Allah ya ga dama duk abin da ya ga dama ya to kaga za su iya cewa za a yi ruwa gobe a unguwa kaza ko a gari kaza amma hal huwa ghaibun idza nazala hal yanfa'u in ya sauka zai yi amfani la ya'lamu hadha illa Allah naziluhu sai shi Allah ne ya saukar da ruwan ne ya san zai yi amfani ko ba zai amfani to sai manzo sallama ya ya kamanta abinda Allah ta'ala ya bashi na ilimi mai amfani mai shiryatarwa da cewa ka masalin ghaisil kafiri kamar misalin ruwa ne wanda ya kasance mai yawa na sama mai amfani a saba arwa wanda ya zama ya sauka a wata ƙasa sai ƙasan nan ta kasu gida uku ƙasan nan ta kasu gida uku fakana min hana tsiyatun qabilatin ma'a fa ambatatil kala'a wal ushban kabira sai ya zama an samu wata lafiyayyar ƙasa ita ƙasar nan tana da nau'i biyu sai ta zama tana tsotsar ruwa a samu rijiyoyi a samu koguna a samu rafuka a samu gulbina da a sama ya zama mutane sun datsa ruwa ruwa ya zauna a cikinta sannan kuma ta sha ruwan da an yi shuka a ciki sai ta fita wannan can mutane su sha su koshi da su da dabbobinsu sannan kuma a cikinta aka sa tsaba a cikinta ko aka sa kwaya ko aka sa iri sai ta fitar shine fa ambatati alkala wal ushba alkathir sai ta fitar da alkala ciyayi da dabbobi za su ci ko abincin da mutane za su ci da ana ta mishi alkala abin da ke kula da rayuwar mutum ta inganta kala'u wal ushba alkathir da kuma ciyayi masu yawa ƙasa ta farko ce wa kanat minha ajadibu amsakatin ma'a ƙasa ta bi ita kuma sai ta kasance ƙasa ce fako amma kuma tana aje ruwa a cikinta ba a shuka ita kan kanta ba za a yi shuka a kanta ba amma kuma tana aje ruwa a rijiyoyinta da rafukanta da gulbi da kududdufai da sauran wuraren da ake aje ruwa ta yadda za a iya jan wannan ruwan aje a samu wata ƙasa a yi shuka sai wannan ruwan da wannan ƙasar ta ajiye ya zama ya shayar da waccan ƙasar sai ya zama ta fitar da shuka mai amfani fanafa Allahu bi hannasa fa sharibu wa saqaw wa zara sai ya zama Allah ya amfanar da mutane da wannan ƙasar suka sha suka shayar sannan suka yi shuka wa asabat minha ta'ifatan ukhra sannan sai ruwan kuma ya samu wata ƙasar ta uku inda ma hiya qi'anun la tumsiku ba'an wa la tunbitu qala'a ita ƙasa ce wacce take ke ƙasashiya ba ta iya aje ruwa sannan ko ba ta fitar da shuka yanzu ƙasashen sun zama uku kenan ko akwai naqiyya akwai qi'an akwai ajadib akwai qi'an ƙasa ta farko ita ce ƙasar da ta zuci ruwa ta sha sannan ta aje ruwa a rijiyoyinta da rafukanta da kududdufanta da gulabanta da makamantansu a yi shuka sannan kuma a sha ruwa ita kuma ƙasa ta bi ita ce wacce take a jari ita za ta aje ruwa a rijiyoyi da rafuka amma ita ba a shuka a kanta amma kuma wata ƙasar za a ɗibi ruwan aje a shuka a kanta a shayar da ita da ruwanta sai ita kuma ƙasa ta uku ba ta ɗayan biyun waɗancan in ruwa ya zo ba ruwanta da ruwa to sai manzon sama ya ce fa zalika masalu man faqu fi dinillah wa nafa'ahu ma ba'athani Allah bihi fa 'alima wa 'allima misalin waɗancan ƙasashen guda biyu da wadda ta aje ruwa samanta da cikinta da kuma wacce ta aje ruwa a samanta kawai to wannan shine misalin wanda ya amfana da abin da Allah ta'ala ya aiko ni da shi inji annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya koya kuma ya karanta ya shina kuma ya shin ya karantar da wani ya sani ya sanar da wani wa masalu man lam yarfa bi zalika ra'sa sannan ɗayan misalin kuma shine misalin wanda shi kuma bai daga kai ya kalli abin da Allah ta'ala ya aiko annabi sama da shi ba na shari'a da ilimi mai amfani ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به bai karɓi shirya da Allah ya aiko ne da ita ba manya-manyan malaman tafsirin yin su al-Imam Abu al-Abbas Qutbi a cikin littafin sa al-Mufhim fi sharhi talkhis Muslim irin su al-imam ibn hajar a cikin fatul bari irin su al-imam al-aini a cikin umdatul qari irin su al-imam an-nawawi a cikin al-bihad fi sharh muslim ibn al-hajj da suka tashi sharhi sai suka ce misalin farko din nan al-muntafiqun nafi misalin kasa wacce take naqiyya lafiyayyar kasa misalin mutumin da ya koya ilimi kuma ya amfanar da wani da shi in tafa'a wa nafa ya amfana sannan ya karanta shi ma ya amfana misalin ƙasa ta biyu misalun nafi'i ghayrul muntafi shine misalin annafi'u ghayrul muntafi ya amfana amma kuma shi ya amfana amma shi bai amfana ba duk za su fassara su na uku kuma ghayrul nafi'i wa ghayrul muntafi ƙasa ta uku ta ƙarshe bai amfana ba kuma bai amfanar ba sai suka ce ƙasar farkon nan isharatun ilal ulama fuqaha'i al mustanbitina misali ne na malaman fiqh waɗanda suka haddace qur'ani suka haddace sunna annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma suka iya istinbati fitar da hukuncin hukuncin Allah daga qur'anin da kuma sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ingantacciya misali na biyu kuma sune misalin annaqalat misalin nakalatil hafaza wanda kawai riwaya take sun haddace amma kila da za a tambaye su ma'anonin wasu abu ba za su iya fitarwa misali kuma na uku man la ilma lahu wa la aqla ba hankali ba ilimi kawai gashi nan tagiri kawai in ji bahaushe kaga shine so daga ilimi mai amfani daga cikin muhimmancin sa shine abin da Allah ta'ala ya aiko manzansa sallallahu alaihi wasallam da shi ya zauna waɗannan shekarun da ake faɗa mana ashirin da uku ba abin da yake karantaswa sai wannan ilimin mai amfani annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ta kaima ba za ka ce ga shagon shi ba ba yi da shago tun da aka aiko shi ya yi kiwo kafin a aiko shi amma tun bayan da aka aiko shi ba ya kiwo zama yake karantar da mutane ba dare kuma ba rana ko karfe nawa za a iya zuwa amma manzo Allah sama sallama ya fito ya bada ilimi wannan ilimin mai amfani shi yake karanta suwa a halin tafiya da zaman gida a halin zafi da halin sanyi a lokacin damina da lokacin da ake cikin badara duka annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yake karantarwa ke ilimi mai amfanin nan na biyu daga cikin muhimmancinsa sa أن به تسعد الأمة آجلا وعاجلا da shi ne al'umma take samun rabo ta kubuta rayuwarta ta kyau a duniya sannan kuma ta tafi lahira ta shiga aljanna da ilimi mai amfani babu wani abu da za a gina shi ba tare da ilimi ba al-jahlu la tahya alayhi jama'atu kayfa al-hayatu ala yadi al-ghila inji shauku yace al-jahlu la tahya alayhi jama'atu al-umma ba ta iya rayuwa da jahilci ya ce yaya za ka yi ka samu mutuwa a hannun mala'ikan mutuwa ya ce mishi azra'i azra'i ba sunan mala'ikan mutuwa ba ne a nasu sahihi amma dai shi mawaƙi ne Allah ya gafarta masa ya ce kaifal hayatu ala ya dai izrila sai ya za ka yi ka ce ka tafi wajen mala'ikan mutuwa ka ce ya baka rai ya baka rayuwa to da ka jahilci mala'ikan mutuwa ne in akwai shi to babu rayuwa a cikin al'umma babu rayuwa ga al'umma al'umma tana inganta ne idan ta zama tana da ilimi mai amfani shi yasa mu kanmu a ƙasar Hausa magabatan mu duk sun karantar da mu wannan malam Sa'adu Zungu rahmatullahi alaihi yana faɗi a cikin kasidarsa arewa mulukiya ko jumhuriya yana cewa mu dai ilimi muka tambaya ko a London ko a Arabia yace mu ilimi muke son a yi mai amfani ko London za a je a koyo shi in dai ilimi ne mai amfani a zo a yi ko a Arabia ko a kasashen laraba za a je a ko inda ilimi mai amfani to al'umma na bukatar sa to kaga wannan ke to da ilimi mai amfani al'umma take samun daraja take samun albarka rayuwarta ta inganta na uku shine gadan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bai kuma shine gadan annabawa annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin أبو الدرداء رحمة الله رضي الله عنه كما يدي تبتع سنن قبا قبا سنن الترمذي لإسناد صحيح النبي صلى الله عليه وسلم يقول العلماء ورثة الأنبياء فإن العلماء فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم فمن أخذه أخذه أخذ بحظ وافر الأمة مجا المعلمين سنة مجا النبوة malamai su ne magadan annabawa annabawa ba sa barin gadon zinare ba su barin gadon azurfa abinda suke gadarwa shine ilimi mai amfani duk wanda ya riko da shi to ya riko da rabo wanda yake mai gwaggwaba mai yawan gaske kuma ba zai yi asara ba shi yasa wata rana sai na Abu Hurairah radiyallahu anhu ya shiga garin Madina ya tarar da mutane ana ta hira sai ya ce أين أنتم وميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في مسجده ina kuke ga kun kun kun zo nan gashi ana ta raba gadon annabi sallallahu alaihi wasallam a masallacin sa ridididid in ba kai ba ni wuri suka tafi sai na Abu Huraira yana kallon sa ana ta gudu kowa zai je ibi raban sa na gado suna zuwa suka je suka tara su shiru su ba su ga ana raba kuɗi ba sai suka ce ayyana miratu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alladhi yuqsamu sai na mu ya ce a ai ga yi nan ana yi ga halka can ta sahabiwa ne ga halka sahabiwa ne yana karantar da qur'ani wancan yana karantar da sunna wannan yana karantar da kaza wannan yana karantar da kaza ai manzon sama bai bar bai bar bai bar gadin dukiya ba ya ga ya bar gadin ilimi mai amfani ne sannan gadin nan in son samu ne ka zama asibi asibin ba kuma wanda yake da har ka zama sahibul fardil muqaddar ka zama wanda gadon ka kila ma a ce sulusi ne ko sumuni kuma gadon ka sosai sosai ka zama asibi mai kwasa da ludayi babba haka ake bukata kun gane sannan daga cikin mahimmancin ilimi mai amfani annabihi sihhatal amali da shine aiki yake inganta in ba shi ba aiki da aikin da aka yi shi ba a kan ilimi ba halaka Umar ibn Abdul Aziz rahmatullahi alayhi yana cewa al'amilu ala ghairi ilmin kana ma yufsidu akthara mimma yuslih mutumin da ke aiki amma ba a bisa ilimi ba to abin da zai bata sai ya fi abin da zai gyara Al-Hassan al-Basri rahmatullahi alayhi a zamaninsa akwai khawarijawa masu yawa ya tara ɗaliban ilimi yana musu nasiha yana cewa utlubu ilma talaban la yahudu bil ibadati wa utlubu al ibadati talaban la yahudu bil ilmi fa inna qauman abadu Allah ala jahli fa kharaju bi asyabihim ala ashabi rasulillah fa qatalu ahla al islam wa taraku ahla al awdad yurid al khawarij shi ku nemi ilimin da ba zai cutar da ibadar ku ba ku nemi ibadar da ba za ta cutar da ilimin ku ba akwai mutanen da suka suka bauta ma Allah akan jahilci amma wannan ya kai su karshe suka kafirta sahabban annabi sallama suka ce duk kafirai ne suka fita suka yaƙe su suka kashe musulmai suna barin arna kaga jahilci ke haifar da wannan wannan mahimmancin ilimi mai amfani ce gaba ta uku a gurguje ƙalubalen al'umma wajen samar da ilimi mai amfani ana ma al'umma ƙalubale ta hanyar lura da wasu abubuwa ya magabatanta suke a cikin kuma suya suka zama haka yanzu to wannan uslubin za mu ɗauka kalli magabatanmu da abin da ƙur'anin mu ya ce da abin da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ya magabatanmu suka yi mai ilimin nan mai amfani ya suka karar da rayuwarsu akan neman sa da kuma yaɗa shi da kuma aiki da shi abu na farko da ke ma al'ummar musulmai kalubale cewa su tashi su ilimi ne amfani su samar da shi kuma su yaɗa shi su yi aiki da shi al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce al'ummar da za ta yi shaida akan al'ummatai duka ita kuma shaida ba a yi ta da jahilci ba a yinta da jahilci ba a shaida da jahilci shi yasa idan ka je kai shaida akan jahilci a kira ta shahadatu zuhur shahadatu zuhur ce ba a gaban ka aka yi ba shahadatul kadhib kenan shahadatul kadhib domin ƙarya kala uku ce akwai kadhibul munafiq sannan akwai kadibul mutamallik sannan akwai kadibul ahmaq kadibul munafiq ƙaryen munafiki ya sani a zuciyar shi abin da yake faɗi ba haka bane idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah kaga a zuciyarsu ba haka bane yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim abin da ke bakin su daban amma abin da ke zuciyarsu daban kadibul munafiq kenan akwai kadibul mutamalliqi ƙaryar bafadi ƙaryar ɗan ma'abba mutumin da yake kawai yazo yana ziga a zuciyarsa da bakinsa ya san duk ƙarya yake faɗi a bakin shi ya san ƙarya yake faɗa ya ga mutum ya ce masa ya ga mutum ya ga mutum mummuna ya ce a yafi kowa bai shi munafiki a baki gaskiya ne amma a zuciya ƙarya yake shi ko ta mutamallike mutumin da ke fadanci da bakin da zuciya ta ƙarya ne ya ga mutumin da ya fi kowa baki a duniya sai ce shi fi kowa fari a duniya wai suna ba da labari a cikin irin labaran nan na fukaha na ban dariya wani sarki ya ce a kawo mashi yalo aka kawo mashi yalo bafadan shi na gefe sai ya ce ya san kai daɗe ka zaɓa abin da ya cancanta a ci ya ce domin ai na taɓa karantawa jaliniyos ɗaya daga cikin likitocin greek ya ce yalo yana magunguna dubu da ɗari ɗaya sai sarki ya ce ya ne ko ba abin da na tsana kamar yalo sai ce ya an kai daɗe aiko dole ne a guje shi saboda ai yalo yana haifar da cututtuka dubu da ɗari ɗaya kaga mutamalliki ke akwai kalibul ahmad ƙaryar wawa a zuciyar shi tsakanin shi da Allah gaskiya yake faɗa amma kuma a baki ƙarya ne a zuciyar shi shi tsakanin shi da Allah abin da yake ya ga wani jahili ya sa manya-manyan kayan kace mai aka rama kalla ko kaga a zuciyar shi tsakanin shi da Allah haka ne amma kuma a baki ba haka bane to shaida ƙarya da mutum zai bada duk za ta iya ɗaukan waɗannan uku shahadatul zu shahadatul kadib za ta iya ɗaukan waɗannan uku ko ta zama kadibul munafiqi ce ko ta zama kadibul mutamalliqi ko ta zama kadibul ahmad duk za ta iya ɗauka to ba a yin shaida da jahilci abinda baka sani baka ba da shaida kansa to mu kuma Allah madaukaki saki ya ce wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasafa litakunu shuhada'a 'alan nas haka nan ne muka zabe ku zama al'umma wacce take ta adalci ummatan wasafa ummatan adla al'umma ta adalci litakunu shuhada'a 'alan nas domin ku shaida ga mutane to ya za a shaida ba ilimi Allah madaukakin saki kuma ya ce illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun illa man shahida bil haqq wa hum ya'lamun shaida na bukatar abu guda biyu al ilmu wal haqq a sani kuma wannan wannan abu da za a faɗin ya zama gaskiya to kaga ilimi ba yadda za a ce ai ilimi ba yadda za a ce a bada shaida ba tare da ilimi ba to al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ashe kalubalen mu ne mu tashi mai ilimi domin mu bada shaida ta gaskiya wace irin shaida za mu bada za mu ba da shaida ga annabi Nuhu alaihi salam cewa ya isar da manzancin Allah haka dukkan manzannin Allah ya za mu iya ba da wannan shaida ba mu karanta ba haka nan ne kawai Allah ya kawo mana labarin annabawan nan har yanzu muna da suratul anbiya a cikin alqur'anin mu muka zo muna da suratul hud muka zo muna da suratul ibrahim muka zo muna da suratul nuh haka nan ne muna da suratul qasas duk ba haka nan kawai Allah madaukakin sarki ya faɗa ba saboda mu karanta mu je domin mu ba da shaidar nan so daga wannan shine kalubale na farko ga al'umma al'ummar da za ta zama mai shaida ga al'ummatan da suka gabace ta dole ta zama mai ilimi kuma ilimin nan mai amfani na biyu kalubalen al'umma ne ta tashi ta ilimi mai amfani domin manzanta an aiko shi ne da yukri jannata min al-zulumati ila nur ya shiryatar da mutane fitar da su daga dukkai na jahilci da bata da shirka da bid'o'i da fasikanci zuwa ga haske na ilimi da tauhidi da sunna da kuma shari'a da da'a ga Allah sadaka al'ummar da ta kasance manzanta aikin da ya zo ya yi ya fitar da mutane daga duhun jahilci to ya za a yi ita ta zaɓen makanta jahilci ta ce jahilci shine abinda za ta yafa ta riƙa ado da shi ba ma ado da jahilci ai domin yanzu da wani jahili za ka zai zo wucewa ya tabbatar da shi jahili ne sai ka ce ka yi mishi addu'a ka ce ala ta jahili sai kun kwashi yan kallo da shi ka ga addu'a fa ka mishi ka ce Allah ya gafarta mishi Allah ya gafarta mishi Allah ya fi mishi zunubansa kenan kai ya shigar da shi wuta amma sai ka faɗi haƙiƙanin sunan shi to ba zai kalli wannan addu'ar da ka masa ba wannan sunan na haƙiƙa da ka faɗa masa ka ce masa jahili to shine za ku yi rigima da shi amma da zai zo ta kace masa ana gafarta malam ko barka dai malam sai yana ce amsa ji dadi to an aiko manzon mu ne sallallahu alaihi wasallama da yukhrij an-nas min adh-dhulumati ila an-nur domin ya fitar da mutane daga bata daga dukkai zuwa ga haske to ya za al'umma ta shiga cikin duhun nan za ta zauna kalubale na uku da ke tabbatar da ke ma al'ummar nan kalubale ta tashi ta ilimi mai amfani abu na farko da ya fara sauka ga annabi musamman alaihi sallama shine umartarsa da aka yi da ya karatu malamai suka ce karatu kuma shine babbar hanya da ake bi zuwa da ilimi domin babu yadda za a yi mutum ya yi ilimi idan baya karatu an ce wai wani bature aka tambaye shi aka ce ya idan kuna son ku ɓoye ma ɗan afirka abu kai ya gane mai kuke ce ce sai mu sa shi a cikin karatu sai mu sa shi a cikin rubutu da shi baya son karatu sai mu sa masa a cikin karatu in muka za mu a cikin karatu shi ke mun san har abu da ba zai gane wannan abun ba shi yasa mamaki suke shiga ana yin wasu abubuwa ba su zata ba to mu ne da al'ummar da ake ce mata ummatu ikra wani malami na cewa ummatu ikra lakin min al'asaf la taqa al'ummar karatu ki karatu ku yi karatu kan yi karatu amma ba ta karatu matsa uku aka ma manzon sallallahu ana ce masa ya karatu matsa ya ce da an ƙara ta kuɗi yana jin sai ya mutu shi yasa al-imamu shu'aib al-qadi yace idan ɗanka yake karatu to a masa bulala uku in yaro bai je makaranta ba a masa bulala uku aka ce wai ɗan shi baya zuwa makaranta shi ne sai ya rubuta masa wasiƙa ya ce kai mu malamin ce fa idza ataka fajawihi bi malamatin aw izhu maw'izatal adibil kayyisi وإذا حممت بضربه فثلاثة shi in za ka duke shi ka masa bulala uku wa idza balagta salatatan laqa fahdi in ka kai uku to ka tsaya haka tambaye shi hujja yake saboda manzon sama mata uku aka mashi to kai ma ka wuce uku malamin islamiya za ta yi wannan bulala uku kawai kaga irin yaran su ne na da amma irin yaran mu ne da in ka mushi bulala uku ne ma kawai sai dai kakkafe ma gwano zan mutum ka gama zana mutum bai kuka ba to ya gama da kai shi yasa malaman tarbiyya suka ce in aka daga bulala za a zana mutum ya kama kuka to an kai wajen ka gane shi ba zuwa ake sai an zane shi ba to ikira mu ne al'umma karatu karatu kuma shine hanya ta farko da ake bi a samu ilimi shi yasa Allah ya faɗa mana manzo sama yake ce ikira bismi rabbika alladhi khalaq خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم كاجا حدا على العلم ده القراءة العكا أكوي علاقة فكانوش to mu wannan kalubale al'ummar da aka umarce ta da ke karatu aka umarci manzanta a matsayin wahayin farko to ya za a ce wannan al'ummar ta zama ba ta karatu ba ta ilimi mai amfani sannan kuma na hudu aka gabatar da ilimin akan magana da aiki fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat sai malamai suka ce fa bada bil ilmi qabla al qawl wal amal aka fara cewa annabi ya fara ilimi sallallahu alaihi wasallam qabla al qawl wal amal kafin yi magana kafin yi aiki istighfari magana ne istighfari magana ne kuma sannan aiki ne sai aka ce masa fa'alam daga baya sai aka ce wastaghfir li dhanbik sai kai ilimin sannan zaka yi istighfari sai ka yi ilimin sannan za ka san in ba ka wuce istighfar kai zama kamar yadda al-Imam Sufyan al-Thawri rahmatullahi alayhi ke cewa istighfarukum hadha yahtaju ila istighfar yace istighfarin nan da kuke shi kanki sai kun yi istighfari kan kaga shi ne wani wal ummar da ta zama an umarce ta da sai karatu sai ilimi kafin ke aiki kafin ke magana ya za a yi ta zama ta zauna kuma ita ce a baya dalili na kalubale na biyar da ke tabbatar da al'umman nan wajibi ne ta tashi ta ilimi mai amfani shine zamanin fada ta yake kafin tafi ana cin shi al'asul jahiliyu siffarsa ta jahilci ce duk da wasu masu bincike sun ce aljahilu nan diddul hilmi ne ba diddul ilmi ba wai wauta suke da ita ba wai ilimi suke da ita ba jahilci suke da shi ba har mutanen da ba su da tauhidi ka ce suna da ilimi akwai ilimin da ya kai tauhidi jahiliya suke yi jahiliya ce ta ba ilimi ba wai wauta ba kawai dama mutumin da bai da ilimi shi ke wauta shi ke wauta da jakin da ka karantar da shi da jakin da ba karantar da shi ba su zama daya a jaki suna da bambanci jakin da zai gane gidansu ya dawo ai ba zai da suke wajen jakin da zai bata wancan ya fi sauki to jahiliya sunan wancan zamanin fa jahiliya to mu kuma sai muka zama me kaga asrun mu ya zama tunda manzo sama ya zama al-asrul ilmiyu ce ya zama zamanin ilimi ce wanda ko me mutum zai sai a ce ya ya zai sai ya tambayi ya zai yi tsugunno da zai je a ban daki sai da aka koya masa ya za'a abinda zai baka mamaki ya baka sha'awa nan nan mai iziya rahmatullahi alaihi sai da ya lissafa na duk ba goma sha biyu na biyan bukata a ban daki wai tsakanin shigo ba shiga bayi da fitowa bayi sai da ya kawo maka ladabi goma sha biyu nan nan nan kusa iziya shi kaga al'umma ce da tabaru da can kafinta ana ce ma zamanin da yake kafinta ana ce mai na jahilci to ita kuma zamanin ta shi na ilimi ne to ya za a kuma ta nemi ta koma ta siffantu da wancan sunan da aka tsarkake ta daga bar ha Allah yana zargi yana cewa afa hukmal jahiliyyat yabhu yanzu irin wancan hukuncin na jahiliyya da babu addini a ciki babu ilimi shi suke son su dawo mawa shi suke bukata kaga wannan ba kalubale ne a gaban al'umma da yake ma al'umma kalubale cewa ta tashi ta samar da ilimi mai amfani na shida kalubalen da ke nuna da ke yi da ke ma al'umma kalubale cewa ta tashi ta ilimi mai amfani kalmar ilimi da abin da aka tsago daga ilimi a cikin alkur'ani ce da ya maimaitu su 757 al-ilmu ya alamuna a alamu alimun alimun da makamantansu sai da ya maimaita a cikin alkur'ani su 757 domin a nuna mahimmancin ilimi kalmar ta ta maimaituwa a cikin alkur'ani al'umma wannan al'umman magabatanta wasu mutane ne masu himma a babin ilimi mai amfani a cikinsu saboda mahimmancin ilimi a cikinsu sai da ya zama ana samun munawaba a cikinsu waɗanda sahabban annu sama da suke gabansa wasu 'yan kasuwa ne wasu manoma ne sai da suka rika tsari ɗaya ya tafi wajen annu sama ya haddato ya jiwo abinda annabi ya karantar shi kuma sun haɗu da dare karantar da shi shi kuma gobe sai ya sauka je haka sayyidina Umar radiyallahu anhu suka kai da dan uwansa da annabi sama ya hada su yan uwantaka tare to al'ummar da magabatanta haka suke to ya za a ita kuma ta yi da jahilci ta yin karatu a cikin mutanen a cikin a cikin magabatanmu ne aka samu mutanen da ake cin su ahlus suffa wannan ahlus suffa ba wai sun shagalta bane kawai da ibada mafi yawancin su ne suka haddato mana ilimi daga annabi sallallahu alaihi wasallama a gaba gaba sayyidina abu hurairah radiyallahu anhu wanda ba su da gida ba su da makwanci a masallacin manzo Allah sama suke kwana annabi sama ya ware wani waje a arewacin masallacin sa yace kasahu ya rike kaiwa wajen a can suke zama shi ne ake cewa as-suffatu din ai wuri ne sannan ka duba yadda magabatanmu suka rika ruwaito hadisai suka haddato hadisai akwai akwai akwai sahabban da sun sun ruwaito hadisan da zaka wanda ake cikin su al-muqsimun min riwaya kowannen su ya ruwaito hadisi daga dubu ɗaya ne da ka zuwa sama muna da al-muqsimun min al-futiya wanda al-imam ibn hazm rahmatullahi alayhi yake fadi a cikin al-ihkam fi usul al-ahkam dinsa yace kowanne daga cikin su da za a tattara fatawoyin sa to za a samu mujalladat والبهر أوفاهم فتاوى وعمر ونزله وزوجة الحاج الأرض وأن سيدنا عمر عبد الله بن عمر أنسى نانا عائشة رضي الله عنها سيدنا عبد الله بن عباس kowanne daga cikin su da za a tattara fatawoyinsa da ya bada na addini manya-manyan mujallada manya-manyan sufuri-sufuri ne na littafai to su ne fa magabatan ga mahaddatan alkur'ani maza da mata a cikin su ga masana tafsiri a cikin su har sahabbai ba su kare ba sai da aka samar da manya-manyan makarantun tafsiri guda uku akwai madarsa tafsiri bi makka wadda Abdullah ibn Abbas ke jagorantar ta akwai madrasatu tafsir bi al-Madina wadda Sayyidina Abu Darda ke jagorantar ta akwai madrasatu tafsir bi Iraq wadda Abdullah ibn Mas'ud ke jagorantar ta kowace makaranta daga cikin waɗannan makarantun guda uku ke da ta fitar da gwarazan manya-manyan tabi'ai irin su Mujahid ibn Jabal irin su Abu al-Aliya Rufai ibn Mihran irin su Ibrahim ibn Yazid al-Taymi irin su إبراهيم بن يزيد النخعي إذن سو إكرمة مولى ابن عباس إذن سو قتادة ابن دعامة السدوسي لما كما تم أنه dukkanin su almajiran waɗannan sahabban ne da suka zauna suka karantar da tafsirin alƙur'ani mai girma daga cikin abin da ke shaida a game da yadda magabatanmu suka dage wajen karantar da ilimi kuma ya zama mana mu kalubale a yau rubuce-rubuce da suka rika yi rubuce-rubuce da suka rika yi a lokacinsu babu kwamfuta da ake da ita a yau babu google google ma bai san inda kan shi yake ba a lokacin babu maktaba shamila babu duk waɗannan abubuwan ba su ba su da wutar lantarki da a ci balbal suke rubutu da gashin kaza suke rubutu da tawada ko kuma kara da aka teke ta ta zama alƙalami da ita suke rubutu al-imam al-khatib al-baghdadi a cikin tarihin da tarihu baghdad ya ba da labari ya ce lokacin da al-imam abu ja'far muhammad ibn jarir da tabari shaykhul mufassiri yayi niyyar zai rubuta tafsirin al-qur'ani sai ya tattara ɗalibansa ya ce kuna son rubuta muku tafsirin alkur'ani da riwayar sahabbai da tabi'ai da kuma wasu bincike-bincike da suka shafi larabci da ilmul kira'a suka ci alaga ba malam amina su sai ya ce to abinda za a yi ku je ku samo takardu guda dubu talatin kowa ya samo takarda fefa-fefa guda dubu talatin zan muku shifta da ka zan muku bayani sai suka ce inna haza yabna duna hulhumu ana ga muku mana wannan ai za a mutu ba a yi ba ya ce ya ce subhanallah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ma ta tafi ma ya yi istirja'i ya sanar da ubangiji ya ce himma ta mutu yace to bari in sassauta kowannen ku ya je ya nemo takarda dubu uku sai muku shifta to shine ya rubuta musu jami'ul bayani an tawili ayatul qur'an a cikin waɗanda aka yi ma aiki kamar wanda ashir abdullahi turki ya yi tsohon abin da tsohon tsohon sakataren rajistar alamin islami ya nasa na abin da na bugun makamuwa ta shafi risala mujallabi goma sha shida tafsirinsa da ya gama musu tafsirin sai ya ce kuna son ba ku tarihin duniya tun daga annabi adam alaihi salam har zuwa yau suka ce eh ko takaddu nawa za mu samu ya ce ku je ku samu takaddu dubu talatin suka ce subhanallah malam wannan ai sai a mutu ba a gama ba ya sake faɗin waccan maganar da ya faɗi ƙarshe ya sassauta musu ya ce to ku samu abin da ya samu suka je suka samu takaddu ya yi musu shiftar tarihin sa tarihul umami wal muluk haka magabatan mu suke ba su da takarda ba su da kai nan nan kusa kusa in ka magabatan mu na kusa kusa kenan shekaru 800 da suka wuce ko 700 irin su ibn al-qayyim rahmatullahi alayhi a hanya ya rubuta zadul ma'ad fi hadi khairul ibad haka ya faɗi a muqaddimarsa yace ba tafai a tare da ni kawai abin da kwakwalwata ta ban kyauta shi shine na iya rubuta to ka dauki zadul ma'ad fi hadi khairul ibad ko da bangaren asibbun nabawi ko ya ka dauka in kana karanta za ka ga in kana karanta wani abu zai gane wasu likitocin mu kauyawa ne ya ake ma mara lafiya a bayi psychotherapy a kwantar mishi da hankali kafin a bashi magani zai warke in waɗannan da makamantansu wannan ke shaida yake zama ƙalubale gare mu mu ɗan baya cewa mu tashi mu nemi ilimi kuma mu yada ilimi mai amfani ko mai aiki da shi daga cikin abin da ke nuna man ke mana ƙalubale akan mu tashi mu nemi ilimi a zikilatul ilmiya tashi da magabatan mu suka riƙa yi tafiya mai nisa domin neman ilimi kuma su yi haƙuri akan haka su jure الإمام الخطيب البغدادي يقول تلتاف الرحلة إلى طلب الحديث يا كاولا بارك كما سبب ما ماكي نما غباتا أكن تفيا أكن نيمان حديثي فارا دايا sai su tafiya kilomita dubu ɗaya a ƙafa daga nan zuwa Legas a ƙafa domin su je su biyo hadisi ɗaya wasu su rika tafiya da ƙafa suke tafiyan nan wasu su rasa abinci الإمام ابن أبي حاتم يشي يشي يشي بابن أبو حاتم يا باشي لا باشي سوى تنسف فتاة دشيدة أم وانس أبو تنس أبو زرعة الرازي domin su je su nemo ilimi suka sai kifi ɗanye suka sa shi a cikin jakarsu ƙarshe suka tafi suna shiga gari sun ɗauko kifi za su gasa sai aka ce ai malamin da suka zo su faɗi karatu a wajen shiga ya fara karatu suka yi aje kifin suka ruga da gudu suka tafi ba a gama majalisi ba sai da asuba ba suna da niyyar su dawo gida sai aka ce ai ga wani malami can shi kuma ya fara ba da majalisinsa da asuba ya fara hadisi da asuba suka dunguma suka tafi ƙarshe me ya faru ya ce sai da kifin nan ya rike ba su ci abinci ba har kwana uku sannan suka zo suka ci kifin nan ɗanye kuma rubabbe ba labari ba ne wannan ba tatsuniya ba ce ba ta ba labari ne ba waƙi'a ce haƙiƙiyya abu ne da ya faru tabbas al-imam muhammad ibn qahir al-maqdis ɗaya daga cikin manya-manyan malaman hadisi ya ce su ne bawani na jini al-imam azzabi ya sa cin siya wa alamin nubala ya ce su ne bawalin jini so biyu ba ruwa a jikin shi saboda tafiyar neman ilimi ya ce ya taɓa shiga garin tinni kwanan shi uku bai ci abinci ba ya zama ba abin da yake tare da shi a cikin aljihunsa sai jan hannu ɗaya ya fito da safe ga yunwa yana kallon abubuwa na mushi bibbiyu sannan kuma yana tunanin ya ce takardar da zai rubuta ilimi da za a yi imla'i malamin zai ba su shifta sai yana tunanin abinci zai siya ko ko sai takarda ya fito ko sai sa wannan dirhamin a baki sau ya haɗe dirhami saboda yunwa sai kuma yana kama kansa dariya haka wani nan malaman suke su ne magabatan mu abu na ƙarshe da ke nuna mana yake mana ƙalubale yadda waɗannan magabatan namu suka jure akan wahalhalu da bala'o'i kun sa imam bukari ya taɓa zama bayi da tufafi tufafin da zai sa sai da ya saka gagare shi saboda neman ilimi duk sun yi ne don mu da ba su wannan ba da mu kuma ba mu san halin da muke ciki ba domin mu karanta abin da suka yi kuma ya zo mana aiki ba inda ake ba inda za ka zo ka tarar da babu jama'a sai wajen da ake karantar da alkur'ani da sunna manzo Allah wani daga cikin malaman Najeriya a cikin hikimomin sa yana faɗi yana cewa silma da gidan dambe da gidan fim sai an biya ake shiga yace masallaci da majalisin da ake karantar da ilimi ba a biyan kuɗi amma masallaci da majalisin ilimi ba sa cika amma kuma gidan sinima da gidan damba da gidan fim suna cika kaga wannan abun a tambayi kai ni kuma ina faɗi ina cewa a wannan zamanin ne katin waya da siyan data baya ma mutane tsada amma kuma su biya abin da za a karantar da su karatu na Allah ko su sai littafin addini yana musu tsada da za ka zo na kai lissafin datar da kake siya a shekara to da tari take na kuɗi sai ka sha mamakin nauka ta ba ma kama kanmu wannan tunanin kuma ba ana magana da data ba ce da irin su dokta suke siya wannan data su matsayin littafi take za su je su sai data su mana bincike su su karantar da a'a datar da mu muke siya iri na da sauranmu muna siyan data ne wanda zamu je mu yi abin da kila ya kunu wa balan alaina ne bala'i zai zama mana ba amfani zai mana ba har su data su sun yi amfani da ya cancanta a yi amfani da ita ne to daga data ba ta zama abin zargi ba a'a mu ko sai dai mu sai data domin abubuwan da ba su da amfani na taba jin wani yaro ya zo wucewa yana cewa ai jiya tun da na fara shaƙi tun ƙarfe taran dare wallahi sai ƙarfe uku ne bacci na ce daga nan kuma sai kai ne ka tashi kai sallah asuba sai ya kama so ke tsira ka ga ne mutumin da ya kwanta ƙarfe uku ai ba magana sallah asuba ne kuma ka masa magana kiyamun laili shi da ya ji musul laili kaga ba mu magana kiyamun laili a tare da shi sallah asuba dai bata yi ba bata yi ba waɗannan su ne halayen da nake ciki gaba ta ƙarshe ta hudu waɗanda dalilai ne suka suka zama mana tarnaƙai suke hana mu mu koyi ilimi mai amfani na farko mafi yawancin mu ba mu da ba Allah nake nufi a zukatan mu da ɗaliban ilimin da wanda ba ɗaliban ilimin ba ɗaliban ilimin in ka fara za ka fara lissafi mutane nawa ne suke fara karatu su kai inda ake son a kai wani zan so su fara karatun za ka yi mamaki kwanaki nan ka nan sun yi gaba sun kai wale daina ba wale daina ba ne ko wala daina ne mun daina ba babu ikhlasi a zuci manufofi ne ake da su wani yana da wani abu kaza wani yana da manufarsa in manufar nan ta kare shi kenan shi koyi dan Allah ba yi da karshe shi za suka ce daga cikin alamomin mutum yana yi don Allah shi ne daɗe yana yi shi ne bahaushe ce daɗe ana yi sai gaskiya abu na biyu za'aful azima irin himman nan da magabatan mu suke da ita muta mu yi rauni ba ta ta mutu ba in ka so ka ce mawtul azima ko kana da ikhlasi in babu azima ba za ka yi ba za ka iya komai ba lokacin da ka zo ka ce dan Allah nake son in karatu ne a zuciyarka dan Allah amma ni so nake yin na dan iya kaza so shi kenan na iya yadda wancan yake an kazan da su ma ishe a إذا إذا غامرت في شرف البرود فلا تقنع بما دون النفوذ فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم يرى الجبناء عن العجز عقله وتلك خديعة الطبع اللئيم يجي متنبي شيء كشيء كان يسمك كي وتأوكك هل كان zaɓen wata ɗaukaka to haka ce ba za ka wuce taurari ba jirgi in ya tashi ya hau sama tafiya yake wai sukan ce wani zubin su ce to yanzu mu tsakanin mu da ƙasa akwai kafa dubu talatin da ƙasa to daga daga nan zuwa tauraro kafa nawa ne ka kafa Allah ka dai sani ko to kai kakka ce za ka tsaya ma taurari ka wuce taurari wuce taurari sa himma babba lokacin da zaka nemi ilimin ka kalli wani jijjige jan malami ka ce so kake ka kai shi ko ka bi shi ibn hajar rahmatullahi alaihi az-zahabi ya kalla yace shi so yake ya zama malami kaman az-zahabi malamai suka ce da ya je makka har ruwan zamzam ya sha yace ya Allah ka mai da ni malami kaman az-zahabi to malamai ne tattauna suke da zahabin da ibn hajar sun waye wani wannan tattauna ce ta malamai ba irin tamu ba su za su gane daga cin abubuwan da suke hana samar da ilimi mai amfani abubuwan da yau suka zama mutane suke shagaltar da mutane ɓata lokaci suke cinye ma mutane lokaci mutane su sun karkata zuwa ga waɗanda daga ciki akwai son duniya da fifita ta akan lahira daga ciki na biyar kenan irin tsarin kan da muke da su a irin kasashen yau malamin addini shine yake a ƙasa ba yi da wata kima ba yi da wata daraja a wajen gwamnatoci a tsari ba tsarin malamin addini ko ko da da ya bude idan da ya bude bakinsa ya kai jinkisfan an ce wa jinkisfan shine wai kakan yan boko duka aka tara musu wasu yara yan najiri aka ce musu jawabi ya buɗe baki sai ya atishawa ko sai ga duk sun samu digiri to shine jinkis fan to kaga ko da malamin addini ya zama jinkis fan din boko ba yi da kima a cikin abin nan a cikin al'umma a cikin a cikin a wajen gwamnati wannan yana daga cikin abin da ke haifar da sannan daga ciki akwai dogaro da takarda yin karatu don takarda ana son ai karatu ai takarda akwai ana buƙatar ta kalubale ne na lokaci amma ya zama akwai tasadda kuma akwai karatu shauki ya ce watlubul ilma li zatin ilmi la li shahadatin wa arabin ukhra a nemi ilimi dan ilimi ba kawai dan takadda ba ba kuma dan wasu bukatu na daban ba a a nemi ilimin kuma sannan a samu takadda ana da bukatar haka amma kar ya zama irin magumagu da ake su malam da suke karantarwa a jami'a za su ba ku labari da irin yadda ɗalibai suke abubuwa kaga ɗalibi yana digiri larabci yake koya amma za ka yi mamaki ka ce wannan an ya taɓa firamare ma ya taɓa koyan alifin ba za su nan duk sai dai Allah shi kyau to duk waɗannan suna cikin dalilai so da ka a taƙaice al'umma wajibin mu ne ne da iyaye da matasa da kowa kowa ya tashi ya ba da gudunmuwarsa iyaye su ɗauke nauyin da ke kansu su ɗauka cewa samar da ilimin ilimi mai amfani nan shine abu na farko da Allah muka kuma duki ke bukatar su na ƴaƴansu shine abu na farko sannan malamai kuma su ci gaba da dagewa su ci gaba da karantar da mutane su ƙara himmar da suke da ita ɗalibai su kuma su tsaya su yi karatun da gaske da wannan ne al'umma za ta samu wannan ilimin mai amfani da ake magana a kansa wannan fage ne mai faɗi dan tsakuran da muka yi kenan a game da shi abin da muka faɗa daidai Allah mu ɗauki sarki ya ba mu ikon aiwatar da shi a cikin rayuwarmu wanda kuma muka kuskure Allah ya ji kanmu ya gafarta mana dama mun cancanta mai kuskura a yi haƙuri da abin da aka ji ban yi niyyar lokacin ya kai haka ba sai dai gashi kuma ya wuce yadda na tsammani a na fahimta ce ko da mutu ya shirin muka yi sai a tashi Allah mara da tafi ya mana jagoranci na gode Allah ya saka da alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ban ma da ba mu da abin da za mu
ce maka sai Allah ku ya saka maka da gida mai kai ya ya tattauna mana matsala da tattaunawa jazakallahu khair da take bayan bayan da fatan Allah ku ya samu amfana da abubuwan da ya faɗa mana kuma abubuwan da ya ja hankalin da zuwa gare su kuma Allah ya girma da kuwa ya da ba mu ikon sanya su a cikin aiki إن شاء الله تعالى عندما يجد الحياة والله يميز ذلك وجود دافع مال الغني إن شاء الله دافع وسلامة ومعرفة قديم وبلاد الوضع وسألنا تعالى أشهد أن لا إله إلا الله إلا يجد لنا نفسه
baya kaiwa
أعوذ بالله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجدت وسائل على الفتنة والدراية المتداولة من الناس يقوم على البركتين جعلت ومن مدرسه مثال البركة hakika na yi farin ciki kwarai da gaske mun zauna za a fara dan darasi da muke yi yau bayan magana yau da la'asar na da takarda sai ban yi kasa abu yau sai na ɗauki takarda a masallaci sai na karanta sai na yi a cikin karantawa ya yi amfani da ban karanta ba gida da na yi asarar duk wannan karatun da ake yasa aka fito da aka fito sai na ce muku to na san akwai karatu a nan in har malam ya zo to ina magana da bisa da zo faɗi karatu gaba ɗaya aka zama ta ce mun aiko ya zo sai na ce ba alhamdulillah yau a kan majalisi kuma ga shi mun zo Allah ya saka wa malam da alkhairi mun faɗi karatu malam a farkon karatu ya ce bai taɓa shigowa kawai ba sai a wannan farar muna tabowa daga masallaci abin da nake ga wannan wake ina tsammanin wannan shi ne shigo malam bashir lawal na farko wannan anguwar da gabata da gara ina fatan wannan din ya zama budewa insha Allah kuma Allah ya taimaki malam duk lokacin da muka kai kokon fara mu na aloha yi mana karatu malamin abu da ya yi amsa tsakani da Allah Adam ya bai wannan mawuyin ake sayar da ya kamata ba ma ni ya kamata in ce ya ba shi ba to ni waye da zan ce malam ya bai wa mawuyin ake kun dai ni yadda aka yi karatu an ɗauko shi da wasu yuri da sauka da wani irin yanayi na saukowa mataki irin namu na yadda za mu fahimci karatun kuma ana yin karatun ana bidiyo da wasu abubuwa da za su kara mana misali da karsashi da tattarwa hankalin wajen wajen kara natsuwa da fahimtar karatu na maɗaukacin da ke kafa wa mara da ake a cikin karatun ni cikin abin da na iya fahimta na fahimci cewa neman ilimi dai kalubale ya zama wajibi a kan mu gaba ɗaya mu mu tashi mu yi ilimi domin wannan al'umma ce ta karatu duk da ko al'umma ce ta karatu to duk wanda ya zauna a cikin da babu karatu babu ilimi to kamar ya mai da kai shi baya ya zama koma baya a cikin al'ummar sannan malam ya ba da sifofi ko alamomi da ke nuna ilimi mai amfani a sunan malam ya je su da yawa daga ciki ya nuna ya yi bayanin islamu kyautata niyya ko tsarkake niyya da zuciya a lokacin da za a fara neman ilimi sannan da jajircewa da tsayawa da kakewa a wurin neman ilimi sannan bugu da ƙari da ƙoƙarin kaucewa riya ko neman suna har ya nuna mana yadda malamai magabata suke kyamar a rika kambama ko ana yabon dan suna ganin kamar wannan zai dan kafa wani abu na ikhlasi su ko kuma sun suna yi saboda Allah har wannan ya biye su su koma suna yi saboda wannan ibada ko tafiya da su malam da ya yi karatu yawa in aka ce za a yi ta'aliki to ina ga ba ta'aliki za a yi ba ta dalili za a yi ina ganin addu'a kawai zai yi wa malam Allah ya saka shi da kai na da ina burin da ni ma in zauna a gaban malam da ke kuma har yanzu ba ce da kauna ko tsammani ba malam ya gani dai Allah ya sa ya karbe Allah madaukakin sarki ya saka wa malam da kai yadda ya zo lafiya Allah madaukakin sarki ya mai gida lafiya ya sanya wannan taku da kuma karatu da aka yi mana a cikin mizanin aikin da kyawawa wanda zai same shi a ranar da babu abin da ke amfani sai aiki na gari ko salamu alaikum wa rahmatullahi a malam kai eh kwarai da gaske an samu karancin karancin horo ina ganin yana da alaƙa kai da yi da yanayin jikin ko kuma makara wurin aikawa da takardu sannan kuma da aka yi din kila an aje ne a masallatai ba idan masallacin da muke gudanarwa na zo sallar da aka ne kawai daga takardu sai yin tsammanin ba an riga an sanar ba na nan da aka don haka da na karanta na gani sai da aka yi magariba sai na shigo akwai tsara sai na ga da yawa a masallacin ma ba wanda ya sai zai kyau kwarai da gaske duk in an tashi yin wannan karatu abu ne mai muhimmanci mai tsadan gaske wannan ya kamata a fada da sanarwa kuma a kai shi a kan lokaci yadda akalla za a samu kwana ɗaya ko biyu kafin ranar karatu domin a sanar dan al'umma su ba gidansa abin da ya bani horo a farko yanayin horo ne sai kuma na tuna yanayin yadda malamin ke sai hankali na ya kwanta sai dai kawai kai to da dai yanayin horo na ga karancin masu zuwa wanda suka halarci karatu sai na tuna malam shi ba ka yi gaba sai abin da ya zo yi kawai yi idan mutum ɗaya ko aka samu Allah ya samu da albarka Allah yana cikin manya-manyan malaman mazariya amma yana kokarin kauce ma shubra ya sa ta yawan abubuwa za su ji ba a karatu wallahi irin irin su ne masu karatu sauran irin su waɗe waɗaɗin nan kawai sun burga ce irin irin ce Allah madaukakin sarki ya dace abin da ya sa ne da na sani ko kai so irin karatun da aka yi da alkhairin da aka raba din nan waɗanda suka zo kawai sai kuma waɗanda amsa kowa ya iya kai musu a gidajen su kaɗai suka sa wanda inda an fara da wannan sanarwar na yi imani za a zo fiye da haka kuma za a amfana sama da haka Allah ya yarda assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah Allah ya saka wa malaka alkhairi wannan koke tun sabo ake kawo shi cewa gaskiya sanarwar sabuwar sani da za mu ba da hujjini da waɗanda suka ba da sanarwar gaskiya inda sun yi dogon tafiya zuwa sha suka je suka dawo ina da ban jiya ne ma suka samu kyakkyawar da zuwa cewa ga shi da shi da za su fara na na biyu kuma zan sake mai da abin da wanda ke kusa wanda kuliyar shirye-shirye mahadarori irin wannan yana wuce wanda ya kamata a cikin akwai irin wannan a haɗa gwiwa da wannan kwamiti da da ta saba shirya muhazara a cikin unguwa da rana zai zama cewa an sanar da ita ga wani muhazara da ake bukatar gabatarwa a yi sai a haɗa karfi da su domin fitar da wannan sabo saboda da wannan na saba da yin fito da abin fili duk idan akwai irin wannan sanarwa kokarin ganin malam ɗan matsayi duk abin da ya kamata zai ba da yadda za a yi abin da ta kan lokaci kuma ga inda ya kamata ya fita da sha Allah wa ta'ala Allah ya dafa wa malam ɗan matsayi to a ƙarshe dai za mu yi haƙuri akwai gaban malamai kuma lokaci dokta ma yakan ce mishi ba ba saboda haka za mu kira ba ba shi ma ya kama na albarka da rai masu da dattawa wanda daga nan kuma in sha Allah ta ala ke ya zuwa ƙarshe ga wannan zama da insha Allah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم الحمد لله wato ina ma kuri ina ma babban malami da ya zo ya halarci ina muhadara mata da ga marika da rika rere wanda ya kara masa fahimta ci gaba da shayar da mu inda Allah ya sanar da shi ma haka nan kuma wannan aure wato da aka yi Allah ya sa ni albarka a ciki Allah ya zaune da su lafiya inda suke nema su yi ba matasa na ba su ikon yi masu neman ƙari wanda suke da guda daidai Allah ya ba su iko su ƙara so ga yaya ya na ka wato alhamdulahi wato kun san wato mun samu wato matsala ne matsala muka samu wato kun san a ƙasa mutane uku ne na hudunsu akwai na hudun amma shi yake ƙasa da wayan nan uku kun ga dai farko akwai shugabanni wanda yake wasu ana kiransu da cewa mazajen duniya amma ban sun lalace ne sukan zama mazajen duniya akwai kuma kudi ana kira su wato bayan duniya kuma su lalace sai kuma malamai ana kiran su ne uban wato uban duniya wai su malamai domin su malamai su ne sai kuma akwai na kasan wanda ba wa'in can hukun ba wanda yake su kuma ba su lalace ba su ji wa'innan hukunan kamar suna zama bayan su domin su ne za su tarire su wa'innan mutane na kasan su za su ce ko kuma wato malamai ana hakika sun ba da haƙƙin domin kun ga malam tun daga wani waje tun daga cikin duka ya zo nan domin ya gaya mana abin da Allah ya sanar da shi to haka malamai suke mafi yawa mafi yawan malamai haka suke musamman na ahlus sunna suna ba da hakkin alhamdulillah suna ciyar da ilimin nan ba su da kasala kuma ba wani abu ake musu ba ba a sannan ba da sauran haka nan za su yanyanke uzurorin kamar dakta ga shi yana da zarafi da sauran su ya yanke yake a zuwa karar wannan alheri so da haka malamai alhamdulahi sun yi na ko kuma ce suna kan yin na amma kuma wasu can guda biyun alal hakika da sun ji na malamai su ma a ce shugabanni suna adalci suna yin abin da ya kamata suna yin abubuwa ne da ya tsora a kansu su masu kudin nan suna ciyar da dukiyar nan nan a kan a ciyar da ilimin a bunƙasa ilimin da sauransu da su shugabannin da sauransu da ci gabanmu gaskiya da da da mun samu abin da muke nema da sauransu kun ga malaman nan kusan an kyale su su ne kawai su ne za su yi aiki alhalin su kadai ba za su iya ba dole wancan guda biyu su fi shigo sannan aikin zai fi Allah ya ba su ilimi ya sa ya Allah ya ba su ilimi malamai amma wa'ancan sun taimaka muku su je su dawa sun ki sun kyale su sai dai su ne kawai masu yin duka zirin layi wai sadaka ke komi za su sadaka ne to su waɗancan mutane yin su ba za su shiga duka zirin layi ba taimaci waɗannan su ma su shiga cikin albarkar da waɗannan mutanen suke ciki to gaskiya wancan guda yin su gane waɗannan malamai a ba su a taimake su sun fi aikin da Allah ya ɗora musu shi ne za a yi nasara duk wasu yadda yake da suke faruwa a ƙasar nan da duk abin da ƙasar nan ake yi jahilci ya jawo shi rashin sanin Allah ya jawo shi yanki da lazin wannan da lazin da yake cewa wai abin da yake yi nima abin da yake in an kashe shi ya yi shahada zuwa ku jerin wannan magana wayar shahada kun ba su rashin sanin abun nan wato da malaman nan da Allah ya ba mu su asina an ba su an ce mu ke su su shiga lungu lungu haka ya kamata fa da shi malami ya shiga lungu ya nan wani ya can su ta da'awa su sai a zauna lafiya mutane ne ba su san Allah ba sukan zama dabbobi ne ko ba sun fi dabbobi kamar yadda Allah ya faɗa sun fi dabbobi dabbobi abin nan sun da dabba ya san ne wanda yake nishi saboda haka Allah ya sa wani can guda biyu su gane su haɗa hannu da malamai don abubuwa su ci gaba da sauransu domin saboda haka malaman islamiyya suna ba ku hakuri su ci gaba da yi don Allah su manyan kuma su ci gaba da gidan Allah sai domin Allah ya mara zarci ya ce mu ya ta killaha ya Allah mu haraja ya gomi hasla ya ta saboda ka Allah ya wannan wurin saboda ka na ga ya ya na ga tsaya wurin bai da kan su har ka lawo da hudu kada da ya da ta so ta lawo da hudu kun ga ya na wannan kuma ya yi yana kuma yana ce mun baba
yanayin yadda za a samu magance ne na cikin da ake da ainihin fulani a cikin yau akwai ɗaya ɗaya daga cikin malaman mala abdullahi ba yake bayani da ina na da lokacin wata suka sun ke bayani cewa ina da cikin wanda aka jagoranci zuwa wani cewa karanta mishi illan da ake samu na masu na na yanki akwai jahilci da ake sanya fulani a kai masu na asali shi wa gabanin suna da su kuma fulani suna kawai da su yau mutane to da su ake amfani sai aka ce an kawo musu matsalar da ya kamata gaskiya gwamnati ta shigo da shiga cikin malamai sai su rika shiga cikin kwamfutu suna suna suna suna musu ayyuka suna karanta da su nuna musu kudurorin waɗannan abubuwa shugaban ƙasa da aka karanta shi wani ba a suna fi shi bayani ma yana wani ba a yanda ya faɗa duk wasu insha Allah za ku ƙoƙarin samar da ministry na addini a kan wannan abu sun magance irin wannan samun matsalolin lallai yi bayani kwanan juma'a da to alhamdulillah ubangiji Allah ya sanya albarka kuma in dai har wannan abu ya tabbata inda ya bukata da gaskiya ci gaba ne babba ga addini musulunci muna fatan Allah ya ba shi kwarin gwiwa Allah ya taimake shi Allah ya ba shi ikon aiwatar da abin da yake alkhairi da addinin musulunci da musulmi da wanda nan kuma nan za mu tsaya insha Allah ubangiji Allah ya raka da dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa da alkhairi da musamman shi babban malami da ya taso tun daga wuri mai nisa ya taho domin gabatar da wannan kira Allah ya saka masa da alkhairi da shi da lafiya malaman da zai tare shi da wanda ba su ba saboda yanayin lokaci kuma duka Allah ya saka masa da alkhairi iyayen mu da ke wannan wuri kuma Allah ya saka masa da alkhairi sauran malamin da saurara dukkan mu muna fatan Allah ya sa mun yi sauraro ne a da kuma ba mu duba aiki da abin da muka bi ana da ba mu wasu da